ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشرن دقيقة قوة رمضان شكرة تدبو دقيقة دريه da arba'in da shida hijirar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina gamu a garin Kumu akwa local government jihar Gombe Nigeria a Masjid al-Ansar karatunmu na mata da muke a watan Ramadan yau za mu dora kan inda muka tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda yau za mu yi magana ne akan hukunce-hukuncen zubar da ciki da ɗaukan ciki na mata um, Allah ya kamu zamanin da uzuri yakan sa a zubar da cikin mace uzurin nan ya rage ko dai karɓaɓɓe a shari'a ko kuma na son zuciya wanda ba karɓaɓɓe ba to shi ne yau za mu tattauna a kan mai hukuncin mace ta ɗauki ciki Allah ya mata arziki tana da rabo da zai ta zubar da shi ba wai ɓari in an ce ɓari wannan a kuskure ne amma ina maganar mace da zai sha wani magani ko kwaya ta shekar da ruwan cikin da ta dauka shine muke magana a kai me shari'a ta ce Allah ya ganar da mu Allah ya rama mu da aikata kuskure na farko dai mun karanta da ku cewa yana daga cikin manufar yin aure shine a haihu ka kashe wannan manufar yin aure shine a haihu a samu ɗa don ku ‘ya'ya abin so ne kuma ‘ya'ya alheri ne albarka ne musamman idan Allah ya taimaki mutum suka zamanto wanda za su sa mutum farin ciki ne da kwanci hankali akwai wani lokacin kuma za ka ga ‘ya'yan ana gudunsu ana tsoronsu saboda bacin zamani da mutanen zamani da canjawan al'amura wani ɗan ma za ka ga da ka haife shi magwanda babu shi to amma wannan gaibu ne ba a sani ba tunda yaro yana jariri ba za ka iya mai hukunci ka ce na banza ne ko na kirki ba amma dai abin so mace ta haihu ta reni kayanta har ya kai ga girma ya kula da ita ta kula da shi to meye hukuncin zubar da ciki ga hukunce-hukuncen nan maganganun malamai kamar haka na farko dai malaman fikihu sun yi ittifaki akan tahrimu isqatil janin haramcin jefar da ciki zubar da ciki bayan an busa masa rai sai dai inda larura amsa ta farko haramun ne a zubar da cikin mace ina miki magana ke zai iya bi ta kanki mai gidan ke ce baya son haihuwa ko kin ɗauki ciki shi yanzu bai shirya wa kula da ciki ba da wasu uzurori dai na banza da mazaje suke faɗa. karki kuskura ki je a miki allura a shekar da cikin nan ko a zubar da shi in ba tare da akwai wani uzuri ko dalili na shari'a karbabbe ba kuma dalili na biyu zubar da cikin nan jefa rayuwar uwan ne cikin haɗari duk lokacin da aka ce za a zubar da cikin mace to ita kanta zai iya yiwa a zubar da ita ita ma kun gane me nake nufi duk lokacin da kika wayi gari an ce yau za a zubar miki da ciki to ɗarɗar ne Allahu alamu ne ke kanki uwar kina cikin hadari dan zai iya yiwa ai wani kuskure wani ciwo ya biyo baya ko wani jini ya yanke abin ya zo ya zama matsala to wani irin larura ne take sa a bawa uwa dama ta zubar da ciki ko uba ya zubar da ciki ya sa uwa ta zubar da ciki shine idan uwar tana fuskantar wani barazana na rayuwarta ita kanta idan cikin nan yana jikinta lokacin da ake ganin in an barki da cikin nan to ɗayan biyu ne ko dai ki rayu ko kuma ki mutu ɗan zai iya kashe ki ɗan zai iya zama sababin mutuwarki to a nan gurin za a iya shekar da shi a zubar da shi sai maganar busa rai wanda za mu zo mu tattauna a kansa insha Allah akwai lokacin da ɗan cikin akwai rai akwai lokacin da ba rai to ana magana akan haramcin zubar da cikin ne idan ya zama da rai a cikin kwanaki goma bayan wata hudu kamar yanzu idan mace tana da wata hudu da kwana goma idan ɗa idan ciki tarihin cikinki ya kai wata hudu da kwana goma kamar yadda hadisi ya tabbata to wannan ɗa an busa masa rai abu na biyu malamai sun yi ittifaki duk ɗaya jariri da ya girma a cikin ciki har halittarsa ta fara bayyana duk wanda ya zubar da wannan ciki bai da bambanci da wanda ya kisan kai duk ɗan jariri duk cikin da cikin ya ɗan fara girma har wani abu na halittarsa ta fara bayyana kuma wata ta je ta sha ƙwaya ko aka yi mata allura ko wani ƙwararren likita mai wankin cikin mata ya je wanke shekar da cikin kuma ɗan wani ɓangare na halittarsa ya bayyana to wannan sunansa kisan kai sai an ba da diya wannan duk malaman fiƙihu sun yi magana akan al-ghurra diyatul janin to menene menene alamar halitta ta fara bayyana akan ɗa a jikin ɗa kamar idan gashi ya fara tsurowa a jikinsa ko kuma Allah ya fara halittar kafafuwa na jariri ko Allah ya fara halittar yatsu na jaririn da makamantan wannan gashi kafafuwa yan yatsun yaro wannan kenan wani abu ya fara bayyana a gare shi to sai a kiyaye mata kuma su rinka kula idan an zubar da shi an yi jinaya ne wasu malaman magana ta uku sun tafi akan ya halatta a zubar da cikin mace ya halatta a zubar da cikin mace idan wani abu na halittar ɗan bai bayyana ba sabon ciki kenan ba a suranta halittarsa ba gashi bai fito ba kafafuwa ba su bayyana ba kaza kaza dai wannan ana nufin idan idan cikin yana kamar kwana arba'in na farko an gwada cikin nata bai wuce kwana arba'in ba wannan suka ce ana iya zubar da shi saboda bai gushe ba yana ɗigon maniyi ne dan mutum ya zubar da maniyi wannan ba wani abu ba ne bai da bambanci kaman kaman azalo ne kaman iskat ne iskat almani kharijil farj kamar irin waɗanda ba sa son haihuwa ne maimakon mutum ya bari maniyin namiji haɗu da mace sai ya zubar da shi a waje kenan waɗannan malaman suna tafi idan sabon ɗaukan ciki ne wata ɗaya ne da ɗan kwanaki ba abin da ya bayyana gare shi wannan babu laifi za a iya zubar da shi in ji su da faɗa fahimtarsu ne ra'ayinsu ne to yanzu zai bari mu taƙaice zance menene maganganun malamai a takaice a takaice don maganganun suna da yawa to amma nan makaranta ce ta azumi ba makaranta ce ta bude abuwan a fili gaba ɗaya ba kawai zan baku a matsayin hukunci da za ku je ku bauta Allah akwai imamul ghazali Allah ya masa rahama ya yi bayani akan waɗannan abubuwa Allah masa rahama akwai imam qazi khan shi ma an tafafatawa da shi ya tattauna akan wannan to a takaice yanzu da me za mu tafi me hukuncin zubar da ciki za mu raba hukuncin kashi-kashi idan sabon ciki ne da bai daɗe ba wata ɗaya da wani abu wasu malamai sun tafi akan a iya zubar da shi amma makaruhi ne makaruhi bai kai haram ƙarfi ba wani idan sabon ciki ne ya bayyana amma fa akwai laifi idan kuma an fara suranta halittarsa ɗan ya tsallaka har ya kai wajen wata hudu to wannan haramun ne duk wacce da take take da ciki ya kai wannan watannin haram ne kai tsaye shine mafi tsananin haramci ma bayan an busa wa ɗarai idan ya zama babu larura da haka haramun ne zubar da ciki haramun ne mace ta je saboda kawai mijinta baya son ‘ya'ya a zubar da ciki in ma sabon ciki ne ma to makaruhi ne a shekar da shi wasu ma malaman suka ce in dai babu wani ma uzuri shi ma haram ne don me Allah ya yi wa mutum wani ni'ima da kyauta zai je zubar da shi ana samun matsala a yau maza suna ƙin ‘ya'ya wasu daga cikin maza ba sa son haihuwa su ta faɗa da matansu wai mace sai a takure ta a ce ba a yadda ta haihu ba akwai matar da take fatawa ta ce mai gidanta ya ja mata kunne ya ce in ta kuskura ta ɗauki ciki a bakacin aurenta yanzu namiji mai hankali namiji mai mutunci namiji da ya san ya kamata ya kamata ya buɗe baki ya gaya wa matarsa cewa wai in ta bari ta ɗau ciki a bakacin aurenta daman ɗaukan cikin zaɓin a hannunki yake ba a hannun Allah ba to ɗaya daga cikin illan auren jahili kenan auren mara addini auren wadda baya tsoron Allah baya sauraron wa'azi maza ku ji tsoron Allah ku daina tsanantawa matanku kuna kafa musu dokoki wanda ba hakkinsu ba ne tunda ba ka son haihuwa me yi ma ya kai ka na yin auren wallahi wallahi na gaya miki ni yanzu 'ya'yan nan sun ishe ni daga yanzu in aka sake haihuwa a gidan nan wallahi da ke da 'ya'yan nan sai na kore ki a gidan nan wannan jahilci ne wannan rashin ilimi ne wannan rashin karatu ne kuma sabawa Allah ne duk matar da take da miji irin wannan to a tausaya mata a ce a ta addu'a Allah ya kubutar da ita kisa duk lokacin da za ku yi aure ‘yan matanku da zawarawanku ina ba ku shawara ku rinƙa yin yarjejeniya ku rinƙa yin mai yarjejeniya tsakaninku da mazajen da za su aure ku kar ka zo ka takura mini kar ka zo ka matsanta mini kar ka zo ka kafa min dokar da Allah bai kafa min ba ban ce za ka yi ba amma na san wasu masu maza suna yi tun ran gini ran zane ba zan zo ɗauki ciki ka zo ka sani ina tabin asibitoci kowa ya gani ya ga matar da take yawo a zuban mata da ciki ba wata rana a ƙoƙarin zubar da cikin aje a shekar da ke kema a zubar da ke gaba ɗaya ku tafi kabari tare wani kuma ke ne baya so ya haihu da ke ke din ce ya tsane ki ke me yasa kin zama kwallon mangoro ya gaji da ke akwai dalilai da yawa ɗan adam in ya daɗe tare da mutum in dai ba imani aka samu ba to sai ka ji mutum ya ishe ka ka zauna da mutum shekara ɗaya shekara biyu shekara uku hudu biyar shida bakwai goma sha ashirin kullum a kwana a tashi tare gida ɗaya wuri ɗaya komai wannan in ba tsoron Allah da tunanin za a samu lada ba ai wanda ba da wannan ai sai ki ga yana fara wulakanta mace wani mijin ku ya riga ya san sirrin ki ya kammale da ki gaba ɗayanki a tafin hannunsa kike don haka yake amfani da wannan dama ya fara miki kora da hali ya fara yaƙarki a kan cikin da kike ɗauka ya jefa ki cikin tasku da damuwa mace ta yawo da ɗan ƙaramin ciki za ta je ta zubar da shi saboda mai gidanta ya ce in dai cikin ya bayyana a maimakon aurenta ko kin san cewa yau akwai matan da ba sa iya ma bayyana suna da ciki a watannin farko saboda kar su nuna mai gidan ya gani ya ce zai zubar da shi ko a zubar wallahi koyewa cikin sai dai in ya daga kawai ya bayyana wani kuma kishiyarsa kishiyar ki ce za ta zuga ta ce ya za a bar ki kina haihuwa ita ba ta haihuwa lalacewar fa har ta kai ga wannan kishiya ta hana kishiya haihuwa a gidan wani saboda tunani akan al'amura na duniya kawai da neman kai miji kabari tun lokacinsa bai yi ba don gani ake yi za ka mutu ka bar su saboda cin gado bai da kyau kar ku kuskura ku shiga gonar ubangiji akwai likitoci marasa tsoron Allah wasu da kawai inda ana neman a zubar da ciki to a same su kawai wasunsu kafirai ne wasunsu musulmi ne ku dai masu sallan duk likitan da ya zama sana'arsa ce in an ɗauko ciki ya zo ya zubar ya shirya ba da amsar kisan kai da ya ta yi a gaban Allah ranar tashi alƙiyama duk wani nos da yake da ɗabi'ar a kawo masa ciki ya zubar a kawo ciki ya zubar shi ya ƙware yana da wata allura mai zafi mai shekar da ciki shi kawai a tura mai kuɗi in ya ga alam in ya ga alat in ya ji alat kawai zai zo a surkuma miki allura a zubar ka shirya tsayawa gaban Allah akan kisan kan da kai na adadin ‘ya'ya bila adadin to abin tausayin ma wasu kafirai ne ba ma musulmi ba ne kuma illar likita mai wannan ɗabi'ar hatta 'yan mata za su iya zuwa su je su ta cikin shege suna kawo masa yana zubarwa tunda ya mai da abin sana'arsa ne zubar da ciki yarinya budurwa ta je ta ɗau ciki da abu ya bayyana ta je ta ɗanyi 'yan dabarunta ta bada 'yan kudadenta a zubar mata yanzu haka ake haɗa kai tsakanin samarin banza da 'yan mata na banza wani ma sai an hau mota an je wani birni an je wani gari sai a ce a'a ya akwai wani ƙwararren nursing akwai wani ƙwararren nurse nan da nan zai zubar da ciki wannan ba fa muna magana matan aure ba a 'yan mata ma wanda suka je suka yi lalata ko 'yan jami'a ko 'yan kwalaji ko 'yan matan cikin gari ko 'yan matan saide-saide 'yan talla da siye da sayarwa ko 'yan matan fati duk ana ga 'yan fati sai an je da ki 'yan matan da suke zuwa gidajen maza taron maza ko 'yan fim ko 'yan wane ne 'yan gasunan dai kala-kala wanda za a je a yi barna kuma tun da akwai zamani ya zo da ƙwayar da za a sha ko na abu sai a je a shekar da shi Allah shirya da wannan al'umma na gaya muku malamai sun faɗa ana ɗaukansa a matsayin kisan kai ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe yayanku saboda jin tsoron talauci ni wallahi ni gaskiya wannan halin da ake ciki su momi ma gashi nan bana iya biyan kuɗin makarantar su ga baban wani ma ban iya biyan kuɗin makarantar sa ba ga wani yana kaza kawai aje a zubar da cikin nan inda ka san haka ne ai da sai ka hana a ɗauka cikin amma tun da ya riga ya samu a je ka sa baiwar Allah ta tabarin jini saboda jin tsoron kudin makaranta ita kuma ba ta da wayo da inda aka kai ta ga halaka sai ta je akwai haddari kwarai da gaske ina dai dada wa'azi da kiran maza ku ji tsoron Allah iyaye da kuke aurar da 'ya'yanku ku san suwa kuke ba wa 'ya'yanku kuma lalle ne iyaye ku rinka shiga cikin irin wannan lamari kuna ba wa yara shawara don kada zuwa a ci shirme a tarshe hankali akwai wadda wai in ta ɗauki cikin a shekarunta na farko farkon aure wasu ce wu yanzu ne yau duka ma shekaru na nawa yau auren ma yaushe na yi ta zan zo har in zo in fara tara yaya ni kan ba zan iya ba sai ta je a zubar da cikin wai ita yar karama ce wai tana da yan ƙananan shekaru don haka ba za ta yadda ta je ta tara yaya ba za ta je ta zubar da su wallahi akwai haɗari ƙwarai da gaske ina isan muku da saƙon Allah ne gare ku ya ku iyaye na mata kuma na gaya miki tun ba yau ba a karatun nan ɗan nan naki shine jarinki ɗanki rufin asirinki bayan Allah ɗiyarki rufin asirinki bayan Allah wannan goyon wannan shayarwan wannan renan wannan mai rarrafen da kike gani wataƙila shi zai rufa miki asiri nan gaba ba ma ke kaɗai ba ya rufa wa wasu ma asiri in kika je kika kashe shi kika kore shi ko kika shekar da shi kika zubar da shi kya zo ki wayi gari kin yi wa kanki asara kin yi wa wasu asara ko barin su kika yi rayuwar aure wata ya taimake ta ai an samu lada to akwai kuma cikin da ya kamata a zubar da shi shine wanda zan rufe bayani akai malamai sun yi magana duk abin da ya gindaya akwai larura a ciki to wannan ya halatta kofar ba an rufe ta bane kirif akwai matan da ya halatta su zubar da cikin akwai matar da mijin da kansa ma ya halatta ya kai ta ya je a zubar da ciki amma ba a zubar da ciki sai da shawarar likita sananne mai ilimi akan wannan fannin ta yadda idan ya duba ya ga wannan zubar da cikin ba zai iya sangartar da rayuwar uwar ba to wannan sai a je a yi su wane ne ya halatta su zubar da ciki matar da bata da lafiya غير مستعدة صحيا wanda ba ta da lafiya likita ya ba da assurance ya ba da tabbaci cewa matukar cikin nan yi girma a jikin wanci to zai iya sanadin rayuwarta to a nan gurin ba a mai da hankali akan ɗan da yake gaibu ne Allahu alamu zai zo ko bi zai zo ba a batta ta je ta yi tare nan abin da zai halakar da ita maza maza wannan babu laifi a je a mata aiki a asibitin da ya dace a je a zubar da wannan cikin me dalili saboda likita ya ba da tabbacin cewa barin cikin nan a jikinta zai iya salwantar da rayuwarta amma ina jin ciki a jikin mace ai ba zai iya salwantar da rayuwar miji ba ko to tunda kai dai ba kai ne zaka mutu ba ko ba cewa aka in ta haihu zaka mutu ba kuma ita ma ba mutuwa za ta yi ba sai a batta ta haifi ɗanta Allah sa masa albarka wallahi ina shaida muku ni wannan abin yana damuna kwarai da gaske akwai fakes ɗin da aka kawo mini abin ya yi tsamari ya yi tsamari matan nan ta je ta dawo ta ce mai gidan nan fa ya ce fa in dai wallahi na kuskura na haihu to ba zai ɗauki ba zai da ya ce a bakacin aurenta na ce ki je ki ce a'a ai ba a cici na samo shi ba ɗana ka ne ki je ki lallaɓe shi taimun waya in ba ta shawara aka yi ta fafatawa daga ƙarshe sai ya ce to na rantse miki da Allah in kika kuskura kika haifi ɗan nan to wallahi tallahi ba zan ba da kuɗin ragon suna ba ba zan ɗauki nauyin yaron ba na ce ba komai ki ce Allah zai yi na ce ki je idan kin haihu ki min magana ni zan ba da kudin ragon sunan kuma ni zan ba da kudin jaririn da komai da komai wallahi sai da ta kai ga na gaya mata haka na ce amma ki je ki gaya masa ya sani ki ce malam ya ce a gaya maka ba komai ka banna na haihu lami lafiya idan an haihu a kira shi a masa magana da rai da lafiya ko ban yi ba a je masallaci na insha Allah za a yi ko na mutu bi'idinillahi ta'ala yanzu haka akan haka muke tare da matan nan yace to ya gode yana jira eh yanzu haka ai akwai ragon suna na dole a kaina yana nan a gadan bayana ina yawo da shi ban san ya za a yi ba to abin ya kai ga na tausaya mata wallahi to idan ban yi haka ba cewa ta yi to malam in haka ne sai dai a je a zubar da shi na ce a kara zubar da shi dan Allah ta ce a shirye take a je a shekar da shi na ce a'a a yi haƙuri to kin ga amfanin wannan kuma na sha gaya miki ban sani ba ko kina gane karatuna ku daina zaman gidan miji haka zaman kashe wando ba kwa sana'a ku nemi sana'a akwai wulakancin da namiji zai zo ya miki wallahi in baki da sana'a sai ki tozarta yanzu idan wannan kina da sana'ar ki mai karfi me zaki ce ko damuwa zaki ce ba komai ragon mai nawa ne ba dubu ɗari biyu bane ko ɗari uku za a saye shi me a ci da an kawo atamfofi da da kayayyakin mata da na siya na siyar da na watsa kaya online ana gani guda nawa ma zan sayar in ci wannan ribar ki bude account ɗinki ki rinka tara kuɗin ki ba komai Allah sa albarka yau ku daman mata yau kuka fara ɗaukar nauyi wani mai gidan ma ina ce gaba ɗaya ku kuke ɗaukar nauyin sa kaya kawai yazo ya zauna a gida ba cin safe ba na rana ba na dare yana jira kullum sai dai zo ina abinci na ina abinci na kuma bai kawo bai kawo a karki ƙarya ke kuma da kayan sallah haba kar ku haba kar kuma ku sharri yanzu akwai matan da suke mazajen su kayan sallah amma dai wannan kayan sallah na soyayya ne ko ba na soyayya bane tsabar talauci ne masa yawa ta Allah yayi ta wannan ya zama su bulutu kenan wannan ta to kin ga wannan mata ai zama bai kama ku ba zama bai kama ku ba in dai har da kayan sallah amma ni wannan wannan karatu ko ya kamata na faɗe shi kuwa wannan aito nan asirin maza ne wallahi matar ka ce yau ka gaza a gida har kayan sallah sai ka zo ka miƙe kafa ita za ta maka lalle mazan nan lalacewar su kuma ya kai to kar ba a dawo kuma takardar auren ma ta dawo hannunku kuma kar a dawo kuma ku ne za ku rinka sakin namiji ina ruwan wata mace tace tace tashi ka tafi na sake ka ina ruwan mijin hajiya tace kenan to Allah shiryar to wannan tana da larura matar da take likitoci sun ja mata kunne kar ta bari ta dauki ciki a wannan yanayi da take ciki sai bayan shekara kaza saboda yanayin jikinta da wani ciwo da yake jikinta barin daukan cikin zai iya jawowa matsala to ita ma wannan ya halatta ta zubar da cikin ina fata ana fahimta ya halatta a zubar da shi amma a bi hanyar da likitoci suka ba da shawara a ba tare da ya sangartar ko ya salwantar da ainihin wato rayuwarta ba yanzu ina magana ne akan zubar da ciki ba ina magana akan tsarin iyali ba yawwa shi wannan tsarin iyali dama mun yi magana akan akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba a karatunmu na na baya to yanzu abin da zan rufe a kansa shine wani abin da ake ce da shi alwiham me sunan shi alwiham abin da ake nufi da alwiham ko kuma alwahamu wawun da ha'un da mimun an gane ko shine irin tsananin kwaɗayi da sha'awar cin wani abu na ci da mace mai ciki take da shi sunansa alwiham wasu mata da zarar ta ɗauki ciki to alwiham yana kama ta mai alwiham bala'in masifar kwaɗayin tsiya kwaɗayi da kuma kyamar wani abu ko da abun mai kyau ne wannan shine alwiham ban sani ba da yake ku mata ne um, shin haka ne duk wata mace in ta dauki ciki irin kwaɗayi din na yana kamata dukanku yanzu duk kwaɗayi ne ko kenan ba duka ba ko? To kyama fa, shin duk wata mace idan ta ɗauki ciki ana waye gari tana kyamar wani abu daga cikin abubuwa? Duka ne? Tambaya ta uku, tunda ba kowa ba ne, za mu iya cewa akwai macen da in ta ɗauki ciki ba ta jin kwaɗayin komai normal take sannan kuma ba ta ƙyamar komai ba ta jin damuwar sansana komai ɗari bisa ɗari komai lafiya lafiya ta za mu ce za mu gaya wa za mu gaya wa maza su rinka kai mata gudun likitoci a rinka musu test kafin a aure su gaskiya don irin waɗannan gaskiya sun fi daɗin sha'ani ai to za mu yi magana akan tsabar kwaɗayin mace idan ta ɗauki ciki shine alwiham ko alwahamu da ha ba da ha ba malaman fikihu suna bayani suna cewa wani yanayi ne da yake fadawa kan mace a farkon ɗaukan cikinta a alamu mace ta ɗauki ciki kuma alamun tana da alwiham ko da ba ta san ta ɗauki ciki ba kawai a ranta kawai sai ta ji ba ta son ƙanshin turare kaza duk wance ana zaman lafiya kawai sai ta ji in wani turare ya gindaya sai ta ji kamar za ta mutu numfashinta kamar zai ɗauke to sai a koma ya hamdala ce alhamdulillah abin ya samu ki duba ƙanshin turare ki duba daɗin ƙanshi amma mace alwiham mai alwiham wallahi idan mijinta ya sa turare sai dai ta sa tsumma ta rufe ta ce ɗan lakata akwai matar da ta ce wa mijinta dan Allah na haɗa ka da Allah in za ka sa turare ka bari yaro ya bi ka waje in ka shiga mota ya bi ka da turaren a leda shi ma in ka shiga mota ka zauna sai ka fesa sai a kulle turaren a da shi kakka samun turaren na anan gidan saboda in ta ji ƙanshin wannan turaren ta rinka amai ta rinka shiga damuwa akwai matar da fa sai ta sa face mask face mask din ma sai an hada da tsumma an tamke hancin me yasa saboda mijinta yana sa wani turare da ba ta son sa me ya jawo saboda ciki ne da ta ɗauka sabo kuma galiban irin ciki in yana farko farko ne to sai ka ji mata ba ta son wannan wata kuma ba a kan turare yake zuwa mata ba alwiham ɗinta a kan abinci ne da normal tana iya cin kowane irin abinci ba wani damuwa amma wata rana kawai ana kawo miyar kubewa ɗanya sai aka ga ta naɗa zaninta ta tashi ta bar wurin me ya faru ta ce ba zan iya zama ba ma iya haɗa guri ɗaya da miyar kubewa ha hauka ce ta same ki aljanu haka kawai alwahamu ne ya kama ta sabon ciki ne ta samu kuma cikin ya zo mata da me kyamar miyar kubewa wata kuma a duniya cikin sai ya zo mata da kwaɗayin bala'i goro dama ba ta cin goro a duniya za ta ce mijinta dan Allah na haɗa ka da Allah abin da za ka min ka birge ne don Allah in za ka dawo ka siyo min goro in ka ji mace tana aiken miji a siyo mata goro ba tsohuwa ba ba komai ba to a fara tana da kayan bebi kawai ta hau hanya Allah ya sani idan ina karanta waɗannan abubuwan ina tausayawa mata Allah ya san wahalar da mace take sha kudu in ta ɗauki ciki kuma abin kowa fa da irin nata ɓangaren wata kuma a duniya idan ta ɗauki juna biyu ba abin da take sha'awa irin wari in aka yi saki tusa ƙuhut sai ce ta rinka hamdala wari take so ta ji kwata in an buɗe kwata ana yasar kwata murna tana jin daɗi wallahi wata mata ta taba gaya min wasu shekaru a baya da yake ni namiji ne ba mace bane labari dai ake gaya mini amma dai na karanta a littafi yana samun mata ta ce ai mala akwai matar da idan ta yi ciki zuwa take ta buɗe shaddar gidansu shadda ta gargajiya tsuguna ka jefa mai ɗumin nan mai abubuwa sai ta buɗe ta kafa kanta wannan gumus ɗin ya rinka dukanta to ta gama gamsuwa kenan wannan ciki wannan ciki ba zan ce Allah raba mu da shi ba amma ya zo da matsala cikin da yake sha'awar warin kashi kai wannan ciki bai kyauta ba daga cikin ma'ana alwiham akwai matar da in ta dauki juna biyu ba ta jin wari ba ta jin ƙanshi yawwa gashi nan masu shi sun fara amsawa ba ta jin wari kuma ba ciwon hanci ba inda za a kai ta wajen likita wallahi ba abin likita zai ce lafiyar ta kalbu abin da ya same ta amma duk turaren da za a fesa sai ta ce yau ai baka sa turare ba shi ko yana jin ya mai yawa kuma duk wari yaro ya ɗirke ma uban kashi ɗaki yana wari sai ki lafiya lau ita bata waji ba kai jarirai suna sha'anin su duk jaririn da ya tashi bai bi uwarsa ba ya shiga uku haka za a zo a haife shi cikin wahala ba a jin wari ba a jin ƙanshi ana ta zaman haƙuri Allah ya taimake mu ni dai a iya bincike na ma ban ji kuma cikin da shi kuma yana sa a yi sata ba eh to ai kun san abin tashi tashi ne kada a ce akwai cikin da shi kuma sai ya sata ta rinka dauke dauke a ce to ai mata uzuri wallahi juna biyu ne da ita cikin ne ya zo da haka na dauke dauke ko akwai barayi babu ko to Allah kiyaye mu sai dai akwai mai kwaɗayin tsire kam wata kuma a duniya inda ta dauki juna biyu abinda mai gidanta zai ya burge ta in dai magariban nan ta Allah Allah take magariba ta yi tsire wata ba abin ya kai ga sai an ɗauke ta ma ta ɗan fita ta bi ta gaban tukuba ta yi halai haka ta ji ƙanshin ya ɗan buga ta kai wannan ciki ya zo da matsala sai haƙuri shi yasa yana da kyau wani lokacin ma mace ta rinka yin tuku batsire a gidanta kawai saboda bacin rana kwarai da gaske Allah dai bada kuɗi a ci a more a shakata wata tsami ta fi sha'awa hawamit duk abu mai tsami sai ki ga bala'in lemon tsami fa shi za ta ɗauka ta ta tsotsa ta ta tsotsa shi take so alwiham ne wata kuma shegin cin barkwano barkwano ta cinye barkwanon mai gidan nan gaba daya me ya faru wallahi juna biyu ta samu a daka a saka da citta duk abin da za a ci sai an zuba barkwano na'am an ci dan wake an sa barkwano wannan ba laifi miyar kuka an yi ta mu al'ada mun ne mutum zai ci miyar kuka ba sai ya sa barkwano ba an riga an zama ta barkwanonta a ciki amma ita bayan an kawo miyar kukan nan sai ta ɗebo leda ta ta barkwano ta bunkuɗa wata fa sai an ga barkwanon ƙararrafa a jikin loman tuwon kuma wallahi abin mamaki haka za ta ɗora a harshen ta lafiya lau ya je barkwanon sai ta faɗa da jaririn an san yadda za a daidaita ba ta jin barkwano wata fa in abin ya kai ga abin har 'ya'yan barkwanon take ci ɗanyen barkwano takan iya sa shi a baki tana taune shi God. Wannan wani irin abu ne wannan. To haka yake faruwa. To Allah ya ce miki maza cikin kuma bai fiye zuwa da kwaɗayin magi ba, don gaskiya inda kike zo da matsalar magi kam wani zai ce ki je gida sai kin gama jinyan nan kya dawo. Yanda magi ya tsada yanzu a ce za ki zuba magi guda goma a miya ba a ji ba sai kin zuba talatin ko arba'in ai za ki kassara miji. wannan shine ake ce da shi alwiham ko alwahamu to abu na ƙarshe akwai wanda kuma ya kai ga namiji sansanin namiji ma ba sa so su ji gittawar namiji kawai wannan namiji ne ta ji sansaninsa ko turarensa ko yanayinsa gaba ɗaya katankalinta tashi yake yanzu akwai matar da inda cikin farko watannin farko ne gaba ɗaya har hada kayan da take ta tattara ta bar ma ɗakin mijin gaba ɗaya duk yana ce alwahamu ɗin to shi yasa ya kamata maza su karanta irin waɗannan yanayi da mata ke iya shiga wani lokacin zaki ga mutum ya zo mana da kes ni ba zan yadda ba ni mai na mata ni ba ƙazami ba ni ba zaginta nake ba ni mai sai ta rika kaurace mu tana guduna ni ban san irin wannan wulakancin ba ta rena ni ta wulakanta ni ta kaurace min ta mun kaza ke me ya miki wallahi ba abin da ya mun malam ba kya san auren ne a'a ina son aure na to me yasa zaki kaurace mai ni dai wallahi ni ban sani ba haka kawai to wanda bai karanta ba ko malamin da bai san irin waɗannan larurori na mata ba ka binciki matan nan ko tana da juna biyu ne don samun ciki juna biyu yakan sa mace ta ƙaurace wa mijinta ta guje masa a shimfiɗa to namijin da bai fahimci wannan ba sai ya kashe aurensa kuma duk yadda za a yi da ita duk aya duk hadisin da za a jawo mata idan an koma gida fa ruwa za ta koma ba za ta iya ba ne yanayin ne bai zai bata ba ba ta so a lokacin za ta ji ba ta so to kin ga ilimi yana da daɗi idan uwa ta karanta wannan za ta karantar da yarta to anan gurin abinda malamai suke cewa larura ce alwiham ga iyaye mata ko alwaham a sani larura ne ke samun mata yana taba harshen su zauƙin su da ɗanɗano yana iya taba sha'awar su ma wata gaba ɗaya ma sha'awar take ɗaukewa ɗin tana samun juna biyu sha'awar mata ɗauki wata kasala kullum tana kwance su ta faɗa da miji ki bani shayi na ce ina zuwa dai kuma tana zaune fa ya je ya dawo bata tashi ba don Allah ɗan tsaya sai na huta kina kwance kuma ki ce sai kin huta duk namijin da ya ga matarsa ta fara masa wannan abun ya hada kayansa ya fita kawai ya je nemi mai shayi a kofar gida ya saya ko ku ka je ka shiga kitin din ka dora kayanka larura ce ta gindaya mata to wanda bai karanta ba sai ya je ta faɗa da matarsa aikin banza na auro ka salalliyar yarinya duka duka auren mu gaba ɗaya fa bai fi wata uku ba na zo ina bata umarni bata bi in na ce ta abu ita kullum malalaciya tana kwance kullum akan kujera kullum ita bacci akwai wadda kuma larurar cikin bacci yake sa ta kullum bacci ni wallahi na gaji ni wallahi ba zan iya zama da ita ba wannan ai asara ne kullum gyangyaɗi kullum bacci kullum kaza to idan baki ka in baki aure mijin da ya karanta wannan ya san larurorin nan ba auren zai ta mutuwa sai ya sallame ki a je a ga a gida ma haka kike me ya jawo mata baiwar Allah ba wai tsabar ra'ayinta ne ba a'a larura ce ta ciki da ya kama ta wannan alwahamu din shi yasa take wannan akwai waɗanda suke kyamar kusanta namiji kwata-kwata kada ma namiji ya zo kusa da ita kwata-kwata kamar yadda take kyamar wani abinci wallahi ko wani abinci kake ci kai akwai ba wanda fa idan masifar ta zo mata kin ga tsire ne ku dai mata kafin a raba ku da tsire sai dai kabari ko to akwai wanda cikinta wallahi baya son tsire kana bude takardar tsire zaka ga put ta tashi ta fita tana can tana ɗaki ta rufe kar ma wai ƙanshin ya shigo mata shi a wannan lokacin tsiran ɗoyinsa take ji ɗoyi akwai wanda in ta sha shayi sai ta yi amai me take sha sai dai ta sha ruwan lipton mai ɗumi me take so sai dai ta sha kunu wani ciwo ne a ba wani abu yanayin ne canja mata akwai wanda kuma ɗabi'ar ta gaba ɗaya canjawa take yi ko farin ciki ga tana dariya da walwala ta daina da tana da yan wasanni tana da a zauna a hira da ita a yi kaza a yi kaza yara a yi abubuwa amma tun da ta ɗauki cikin nan yadda kika san wato wato wani mugun albishir aka mata na mutuwa a kasa gane kanta yaran gida daman dole su kan su yi haƙuri daman yaro da ya ga ran uwarsa a ɓace in ya gangara ya tafi to ya tafi gara taya sai abin da Allah in kin ga ya dawo to kicin zai tafi kawai ya san bala'i za a masa a gida mai gidan da ya gane kuma da ya dawo sai ya tafi ɗakin sa ya kwanciya sa ya ta karatun Qur'ani ko wani abu ya kyare kiki je ki ta nun kuburcin ki ke ke kare wanda i fahimta kuma sai ya zo irarrashe ki to duka wannan abubuwan gaskiya ku din mata ya kamata ku je makaranta ku karanta ku san irin haka tana iya faruwa gare ku sannan mazan kuma ya kamata su gane lalle su yi haƙuri namiji ya kamata ya zama mai husnu hasanu tasarruf mai kyakkyawan tasarrufi ya zamanto hayyinan layyinan mai sauƙi mai taushi yana lura da yanayin matarsa da canjawan ɗabi'anta ya rinka lura da me matarsa take so ya mata me matarsa ba ta so ya guje masa kada a ɗora mata wahala akwai likitocin da suke faɗa akwai matan da ake ba su bed rest wani hutu ko wanke-wanke ba a yadda ta yi ba in ta ɗau ciki kin ga anan gurin mu gaya kanmu gaskiya shi kuma yana da amfani Allah ya taimake ki ki auri miji mai wayewa wani ba, ba likita ya ba da bedrar ba kowaye wallahi sai kin masa wanki da guga kuma sai kin tuka tuwo to akwai mai cikin da in ta ɗauki ciki duk wani aikin wahala an hana ta akwai matar da na ci karo da ita likita ya ce ko butar ruwa ka ta ɗauka komai a yi mata a jira sai an yi wata kaza kuma tana saba ka'ida cikin ya zube yanzu babu bukatan maza su karanta wannan su san wannan to yaya miji zai zo ya ta faɗa da matarsa wani lokacin ai malalaciya ne ba ta son aiki ni wallahi na kasa gane mata tunda akai kaza tana ta min kaza tana ta min kaza da tun farko da na aure ta komai tana yi lokacin tana so na yanzu duka duka auren mu wata uku zuwa wata hudu ta fara mun rashin mutunci in nace ta yi ba ta yi kullum na dawo in samu tana bacci in na tafi tana bacci in na dawo tana bacci ta dora abinci ta bacci ya dauke ta a kicin ta bari ya kone wallahi ba zan yadda ba ki tafi gidan ubanki bai gane ba kin san me ya faru wannan wata na hudun ne Allah ya bada rabon juna biyu kuma juna biyun ya zo mata da matsala to wanda Allah ya jarrabe ta likita ya bata hutun aiki kuma tana gidan talaka ya za ta yi ku yi haƙuri da yawa shi yasa kuke ga wasu matan suna mutuwa ta dalilin ciki su mutu su kashe ɗan da ke cikin cikinsu wata kuma za ki ga kullum bari a aljanu ne a a kaza a ba a je gurin likita ne ya duba yaya yanayin jikinta yake ba in ta ɗauki ciki akwai wanda in ta ɗauki ciki kwata-kwata fa likita ne yake faɗan me za ta yi me kar ta yi a hana ta cin kaza a hana ta shan kaza a hana ta ɗaukan wani nauyi ko wani dogon sunkuyo ko wani tafiya mai tsawo wallahi wata mata cewa ta yi unguwa kawai ta je irin keke na fef ɗin nan da take hawa an sauke ta da aka da aka da ta hau sai ya lalace sai aka sauke ta za ta taka ta je gida ɗan takawan nan daga nan zuwa gida sai jini ya balle mata ana zuwa asibiti a yi sabon cikinta ne da take da shi ya zube yan san me ya zubar da shi girgizan wannan mashin na keke napep da kuma taku da ta takawa saboda wasu matan ba sa iya tafiyan kafa yanayin jikin ne wahalar da ɗa namiji zai yi mace ba lalle ta iya yi ba ba sakalta ku nake yi ba amma ina magana ne akan ɗabi'ar ku kuma wannan ya kamata namiji ya gane matarsa shi wace ɗabi'a ce da ita idan Allah ya jarabe ka da macen da in ta samu juna biyu tana da kwaɗayi sai ka shirya ka tanadi kayan kuɗin kuɗin sayan kayan kwaɗayi in ka ji mace ka yi tafiya wai ka yi tafiya za ka dawo daga ƙasar waje wai sai ka ji mace ta ce don Allah ka taho min da yalo a uzu billahi mai shaitan ya tafi ƙasar waje hajiya zai dawo wai ita yalo take so a taho mata da shi in ka ga mace ka yi doguwar tafiya ka zo dawowa tana ce maka don Allah duk inda ka ga alawar madara ka siyo mata a an shiga wani yanayi wata kuma ba kunya ba tsoron Allah cewa za ta idan ka zo dawowa ina irin ayan nan ta yara ita shi take so a siyo mata wata ce a soyayyar gida take so wata gujiya wata kuma ta sa ka aiki ba damana ba ba komai ba ta ce maka ba abin da take sha'awa a duniya irin dafaffiyar gujiya ya za ka yi babu dan Allah in ka zo za ka taho ka siyo min alawan nan ta yara ina irin yar alawar tsotsan nan ta yara alawar tsinke fa ka ga mutum tsofai tsofai da shi mace mai ciki wai tana shan alawar tsinke cikin ne ya zo da haka maza duka wannan ya kamata ku gane abinda malamai suke ba da shawara ke kuma wannan abin da aka faɗa ba shagwabaki aka yi ba Shi kenan ki zo ki ce ai dama an yi wa'azi in dai ciki ya samu akwai yan matsaloli a bar mace ta yi abin da daga dama ke kuma shi ki dage ki kokari kar ki zo ki sangabe ki ki sangarce wannan yanayin ya kashe miki aure kuma ki hakuri da mijinki bai fahimce ki bane kuma ina kira ga maza a ƙarshe ku yi hakuri da matanku haka ku kuma matanku dan ƙara kokari yanzu a cikinku wannan bayanin da ne akwai wacce ta san ɗari bisa ɗari tana da irin wannan ɗabi'ar to kuma mijinki bai fahimce ki ba sai ki shirya wa wannan yanayin in kayan kwaɗayi ne ɗan tanadi yan kuɗaɗenki da za ki rinka saya ko ya kawo ko bai kawo ba idan cikinki yana sa ki kasala nemi yar aiki ko da wani abu ki rinka bata ta taimaka miki da yan wanke-wanke da ayyuka kai kuma namiji idan matarka tana da wannan larurar kuma likita ya bata hutu to kar ka zo ka dora mata aikin da ba za ta iya ba dan a wannan yanayin ta shiga larura in ka dora mata ka zalunce ta sai ka taimake ta akwai wanda ko wanke wanke din ta yi wallahi zaman wanke wanke nan za a samu matsala tana gama zaman nan ta miƙe da jini za ta tashi haka jikin yake to ko maza ku yi haƙuri da su ko kuma mata ku ɗan kimtsa ku ɗan daɗa motsawa in dai ba zai taɓa rayuwarku ko salwantar rai ko nawa ba to ke ma sai ki ƙoƙari idan mijinki ɗakin ku ɗaya kuma kin gamu da wannan matsala ta alwiham ba kya son turare ki nemi izinin su ki ce mai gida dan Allah zan dan mai da kaya na ɗaki na can gurin lokaci lokaci na rinka zuwa ko duk duk da zai wanka zai gyaran jikinsa furo- fito mai da turarensa ki ajiye masa kayan sawansa ki ajiye masa ke kuma sai ki koma ɗakin ki ya gama wankan sa ya shafi shafin man sai fesa turarensa in zai fita sai ki zo bakin kofa kin dan saka dan face mask ɗinki dan kar ya ce kyamarsa kike yi kina masa bye bye kina Allah kiyaye hanya nesa nesa saboda idan ta ji kanshin turaren yini za ta yi tana amai to me amfanin haka amma wani lokacin in ta warke sai ta ɗausa ce sai ta gyara Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu ikon kulawa da iyalanmu da matanmu kuma muna fatan ubangiji tabaraka ta'ala waɗannan yan wahalhalu da kuke ta yi ta dalilin waɗannan 'ya'ya Allah sa 'ya'yan nan su muku biyayya kuma Allah sa mijinki ya je makaranta ya gane irin waɗannan larurori da irin waɗannan matsaloli ya kula da ke don ya sauƙaƙa miki yayin da kika faɗa cikin wannan masifa ko cikin wannan jarrabawa fatanmu Allah ya samu dace tambaya ta ƙarshe da zan yi namiji yana yana iya gamuwa da aululham akwai namijin da idan matarsa ta samu juna biyu shi ma sai sai ya gamu da kwadayi a'a kamar yaya ko ya zo yana kyamar wani abu namiji baya yi yawwa karwata ta mana ƙarya a gurin nan namiji baya yi ban ji ba ban a'a ba shi nake nufi ba wai ma'ana idan matarsa ta ɗauki juna biyu irin larurar da yake gindaya wa ya mace shi ma yana iya matsa masa ya ji baya son turare ya ji baya son miyar kuka ya ji baya son kaza shi ai lafiya lafiya to wannan yake nuna mana hadisin da manzo Allah yake cewa wani yazo yana tambaya wa yafi kamata in yi kyautata biyayya gare shi da zamantakewa sai manzo Allah ce uwar ka mahaifiyarka uwa uwa uwa uwa a kula da iyaye mata uwar mutum tana da nauyi a tattare da shi uwar mutum tana da daraja a tattare da shi mu ma mazan ku kula da mu kar wani ya wasa da ubansa in ba ka ba zai gane kuransa ranar ɗinkin sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh